إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله الخطبتنا اليوم على شكر نعمة الله تعالى علينا المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة خلقه نطفة في رحم أمه وتسايره إلى أن يلقى ربه عز وجل ويشكر الله تعالى عليه عليها بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله وبجواريه بتسكيرها في طاعته فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى إذ ليس من الأدب في شيء ككفران النعم وجهود فضل المنعم والتنكير له ولإحسانه وإنعامه ومن الشكر الله تعالى التحدث بما أنعم علينا بالقول والأمل في ال... والعمل وفي القول أن نقول الحمد لله على ما وجدنا في قليل وكثير وفي العمل إيتاء حق الله تعالى والإساءة على الأهل والصدقات التقوي وغير ذلك ومن الكفر بالله تعالى في القول التقليل بما وجد وفي العمل منع الزكاة وإتيان المعاصي ومن بلاء كفر نعمة الله تعالى يسبب الجوع والخوف والعذاب الشديد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه bayan haka hutubar mu ta yau tana mana magana ne akan gode wa ni'imar Allah madaukakin sarki da yake mana musulmi ya duba ya gani tattare da Allah subhanahu wataala kai da kake jina ka saurara ka yi duba tsakaninka da Allah ka kalli irin ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka wadda ba za su ƙirgu ba. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'imomi da dama kuma yana kai wadda ba za su ƙirgu ba. Ni'imomi wadda suke kewaye da mu tun daga lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saka harsashin halittar mu muna ɗigon mani a cikin mahaifiya kalli tun daga wannan zaman ciki har ka zo ka tsinci kanka a yanzu yadda kake ka dubi wannan irin ni'imomi Allah maɗaukakin sarki ma baka san su baka yi saka ƙididdige su ba akwai abin da hankalinka zai gano su akwai abin da hankalinka ba zai gano su idan muka kalla daga cikin ni'imomin kalla tun daga wancan lokacin da Allah ya tashi ni'ima sai ya sanya ka fito ta cikin ɗigon maniyin da yake an same shi ta aure wanda ya zo ba ta aka san haka ba shi ya zaɓa ba to amma kai Allah ya zaba maka ka fito ta hanyar aure zaka buga kirji kai dan wane ne da wace kuma ka san da ka faɗa babu wani in ka wuce a danga tunanin ai kafin aure ne wannan kadai in ka fara kallon sa daga kansa kadai ya kai ka gane Allah ya maka gata ko a iyalan ya tsaya to bari in ka kalli da kula da kai tun kana ciki har ka fito da yadda yake tace wa mamar mama na mahaifiyarka kake baka tun kana ciki har ka fito yadda ya dawo da shi waje kake tsotsa da yadda ya maka sutura yanzu ka zo ba riga ba wando ya yi maka sutura baka san komai ba ya ilmantar da kai baka da naira ya baka naira yana da kyau lallai mu kula da irin waɗannan ni'imomi wadda an ce da a kirga su ba za su kirgu ba to lallai mu duba wannan mu gani da yadda Allah maɗaukacin sarki yake tafiyar da lamarin har izuwa ranar da damar sadu da shi Allah maɗaukacin sarki to ya zama dole mutum ya duba da wannan dan ya gode wa Allah maɗaukacin sarki akan irin waɗannan ni'imomi da ya masa godiyar nan da ta haɗa da harshe da kuma godiya da ta haɗa ta a shiku da kuma yabo ga Allah maɗaukakin sarki wadda shi ne mafi cancanci wannan. Mutum lalle ya zama dole wa Allah maɗaukakin sarki godiya, godiya ta baki, ka ce alhamdulillah, ka yi Allah wannan. Sannan ka sake yi Allah maɗaukakin sarki godiya ta ashukur wadda za ka yi daga ɓanka. wajen ka horar da su cikin yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a da biyayya. Ka sanya wannan kalma na godiya wa Allah a baki, ka sanya kalma na ka sanya aiki na godiya ma Allah maɗaukakin sarki daga ƙoƙonka su zamanto ladabi ne a wajen ka kake ma Allah maɗaukakin sarki. Domin ka sani, in ana neman wani abubuwa wanda yake fito wajen ladabi, to baya daga cikin ladabi shi ne mutum ya bijire wa ni'ima ta Allah maɗaukacin sarki da yamma. Da jayayya da falala ta Allah maɗaukacin sarki da ya maka na ni'ima, wannan baya daga cikin ladabi ko kaɗan ga Allah maɗaukacin sarki. Da musantawa da kyautatawa da Allah ya yi, da musantawa da ni'ima da Allah maɗaukacin sarki ya maka, wannan ko kaɗan baya daga cikin yi wa Allah maɗaukacin sarki ladabi. saboda haka yana da kyau lallai mu zama muna godiya wa Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa wa mabikum min ni'matin fa min Allah ku sani duk abin da ku samu na wata ni'ima na jin daɗi to daga wajen Allah ne summa idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'alun sa'an nan idan wata cuta ta same ku sani ku zuwa gare shi kuke koma Allah kuke roƙa ya yaye mu summa idza kashafa ad-durra an idan kuma sa'an nan idan Allah maɗaukakin sarki ya yi muku cuta, idha fariqun minkum bi rabbihim yushrikuna kuma sai ka ga wasu kuma suna bijirewa Allah maɗaukakin sarki suna shirka da Allah yayin da ya musu yayi musu ni'ima haka 'yan adam idan Allah ya mana ni'ima wasu ni'ima sai ta sa su manta da Allah wasu kuma kaɗan daga ciki su koma ga Allah idan Allah ya jarabce ku da wahala kuma gaba ɗaya da masu saban da marasa saban duk sai abu a koma ana ta kiran Allah Allah Allah idan ya yaye wasu sai su gode wasu kuma sai su zama cikin masu shirka wa Allah liyakfuru bi fi ma suna hakan ne suna bujurewa Allah ne cikin abin da Allah ya ba su idan Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima sai su rena ni'ima sai Allah ce to masu irin wannan fatamatta'u fa sawfa ta'lamuna to ku ji dadin da sanna da ku sani da sanna da ku sani kuma wannan tana cikin suratul nahl da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yake gaya mana akan ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda da mu kididdige ni'imar Allah mu zauna mu ce za mu kirga Allah ce ba za ta kirgu ba innal insana la zalumun kafar lalle Allah madaukakin sarki yake ce mana lalle dan adam azzalimi ne mai bujirewa lamarin Allah maɗaukacin sarki a sautin Ibrahim. To lallai kar mu zama daga cikin irin waɗannan abubuwa. Kar mu zama daga cikin masu bujirewa Allah maɗaukacin sarki. Allah maɗaukacin sarki yake cewa fa zukuruni azkurukum washkuruli wala takfur. Allah ya ce ku tuna da ni. Ni ma zan tuna da ku a cikin wuya ko daɗi. Sai Allah ya ce ku gode mu ma'ana mu yi wa Allah madaukakin sarki godiya ta ashkuru wanda nau'i biyu na faɗa ko da ta baki ka ce alhamdulillah kar kuma ka rena abin da aka baka sannan kuma gaban ka su yi aiki wanda guran ban da ake aiki don godiya wa Allah sai Allah ce kada mu kafirce kenan kin gode wa ni'imar Allah yana nuna alama ce ta kafircewa ta bijirewa Allah madaukakin sarki suratul baqara yana daga cikin godiya wa Allah madaukakin sarki shine mutum ya bayyana abin da Allah maɗaukakin sarki ya masa na ni'ima da baki in ka samu abu ka ce alhamdulillah na samu kaza wannan yana daga cikin godiya wa Allah maɗaukakin sarki da nuna cewa ka gode din ka bayyana ma ka samu da kuma yin aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka din wajen gode masa abin da ya shafi haƙoƙi na Allah maɗaukakin sarki ka cire shi abin da ya shafi zakka ka bayar abin da ya shafi sadaka ka yi abin da ya shafi kyautatawa ka yi to wannan yana daga cikin godiya wa Allah maɗaukakin sarki akan abin da mutum ya samu to mutum ya zama yana haka a cikin kaɗan ko mai yawa wannan abin kaɗan ka samu ko mai yawa ka ce ka gode wa Allah amma yadda matsalar take shine idan abin muka samu sai ga mutum yana rena kai ne ka ɗauki abin ka riƙe shi a kafaɗa ka je ka shuka kuma yanzu gashi baka yi saka ɗauko shi a kafaɗar ba amma sai ga mutum yana rena ga ya ce mal an yi muku kai sanar dai ba shi dai a sha ne ba duk ta bushe kaga wannan mutum bai gode wa Allah ba kuma wannan kalmar tana nuna ya rena abin da Allah madaukakin sarki mai to wannan baya daga cikin ladabi to haka idan muna irin wannan mu janye karmi irin wannan wannan yana daga cikin bujirewa ni'imar Allah madaukakin sarki wani an yi a an yi an samu a alhamdulillah a an samu bakin gwargwado Allah ya albarka wannan haka ake so ka zama amma to ba za mu ce a ba samu ba an dan samu amma dai ba kamar bara ba lalle wannan ɗabi'ar mu cire ta ba ɗabi'a ce mai kyau ba a tsakanin al'ummar musulmi haka nan duk lokacin da mutum don wannan ɗabi'a ce ta mutanen banza wadda Allah madaukakin sarki ke gaya mana innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a yace lallai ɗabi'a ta ɗan adam ya ce ya halitta ɗan adam da hali na ruwa idan sharri ya same sai ta haɗa gona ta ta kaza da nake samu ko kaza sai kaza na samu kuma shekarar da ya samu da yawa baka ji sai dai ka ji labari wani kaga buhu kaza ya samu amma shi a bakinsa ba za ka ji ba wannan halayya ce ta mutane daga cikin marasa kirki kan mu zama cikin wani mu zama muna gode wa Allah madaukakin sarki cikin abin da Allah ya bamu domin duk abin da muka samu inda an kyale mu bamu shuka din ba ma ko da baka dawo da abin da ka kashe ba to da wannan abin da ka samu din da bai zo wannan gabar da bai zo ba to ko ba komai ka samu abin da ka zo yanzu da shi zaka mura domin da zaka kashe shi tun a bayan kuma baka yin ba kuma ka kashe kuma a zo wannan gabar babu shi din yanzu kuma ka dan yin ka samu tushen sa sai ka gode wa Allah da ma har yasa ka samu wannan ko baka san me yawa me yasa Allah ya maka hakan ba domin shi ita jarrabawa ta samu ɗan adam to alkhairi ne inda ya mumini idan ya haƙuri sai ya zama masa alkhairi sai Allah ya ninninka masa da abin da ya wannan idan kuma ya kasa haƙurcewa sai ya zama masa sharri to kar mu zama to jarrabawa ta samu da mata zaman to mana sharri to lalle yana da kyau mu dinga godiya wa Allah madaukakin sarki cikin abin da ya ba mu komai yawan sa komai kaɗan ɗinsa na daga cikin bijirewa Allah madaukakin sarki shine mutum ya dinga kalilan yana dan ce dan kaza na samu ba sai kaza dan kaza ba na samu bara abu kaza bara abu ma ba shi da yawa wannan na daga ciki a wajen aiki kuma shine akwai hana zakka wanda yake hana zakka ga Allah madaukakin sarki da ya bashi wannan shi ma bai gode wa Allah kuma da kasa dan yawancin wasu daga idan mutum ya samu din wani ya samu da yawan ma fa amma sai ya dinga tunanin yanzu yake buhu biyu a shirin sai mutum ya dinga wannan tunanin To duk wanda ya wannan ko yana cewa alhamdulillah ya gode ƙarya yake bai godewa ta shukur ta aiki da gaba ba. Kuma wannan ɗin bijirewa Allah maɗaukakin sarki ne. Ka samu abin da ya kai ka bada zakka ka ki bayarwa shi ma kafircewa ne. Don Allah maɗaukakin sarki ce wailul lil mushriki. Yace ko zazzaban azaba ya tabbata ga mushrikai. Kamar an tambayi Allah su waye mushrikai sai ce alladina la yu'tuna zakka sune da ba sa bada zakka. kaga kenan in ba da zakka kafircewa Allah ne ta bangaren ni'ima na godiya a gabai godiya da duki baka iya dauka ka bayar ba shi ya baka to haka nan ko da ma aka san aka samu bai kai yadda ka samu ba ko bai kai bacci dai ka ɗauka ka bayar ka gode wa Allah ki ka nuna tunda da ya baka ya kai ni sabon zakka za ka yi sai ga Allah ya buɗo maka ta wata hanya ko kuma Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa maka sauran wasu lamuran naka sannan yana daga cikin bijirewa ni'imar Allah zai ke masaban Allah zai ke masaban Allah ga mutum wani saboda kaka'a ta zo da ɗan wasu laifukan da ba a yi bada damuna a ce yanzu za a yi ƙara'insa. Yana daga cikin bijirewa ni'imar Allah maɗaukacin sarki idan Allah ya maka ni'ima ka yi masa sako ka gayyato masu saɓan Allah a yi kaɗa-kaɗa a yi rawarwai a cashe a gayyato karuwai wannan yana daga cikin bijirewa ni'imar Allah wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne kar mu zama masu ilma. lallai mu zamto in mun samu ni'ima mu yi wa Allah madaukakin sarki godiya na hamdala mu yi abin da ake yi na gabai da kuɗi wanda shari'a ta ce ka kira walima yana da kyau lallai mu kula da wannan amma da dama idan ni'ima ta same mu mantawa muke da irin waɗannan abubuwa sai ga mutum yana ganin yanzu shi ya zama babba saboda haka ai irin wannan lallai yana da kyau mu kula da irin waɗannan ba ɗabi'a ce mai kyau mu kyara in kai wanda ma shi wanda ya samu abin kai da ba kai ka samu ba kuma ka zo kai saban Allah tuzi kai baka samu kuma ka saba Allah yana da kyau lalle mu kula da wannan ba daidai bane a musulunci wajen ni'imar wani kai kuma ka bata taka tsakaninka da ubangiji sannan yana daga cikin jarrabawa da Allah madaukakin sarki yake ma duk wanda yake bijire wa ni'imar Allah madaukakin sarki idan mutum ya bijire yana sabbaba mutane su zama cikin yunwa sai Allah ya jarce su da yunwa a sami yunwa na talaucin rayuwa yana daga cikin bujirewa ni'imar Allah idan mutane suka ci gaba da shi a jarabe su da tsoro na insecurity a ƙasa. Me da gani yawanci bujirewa ni'imar Allah tana sa mana irin waɗannan abubuwa. Sai ga yawanci ana samun abin da yawa kuma baya albarka. Saboda me saboda an bujirewa Allah sai jarrabe mu da yunwa. Sai ga gashi muna da matakai da madafai da ƴan da masu trainer ɗin da sun kai su tare wasu abubuwa na hali da ake ciki na insecurity amma ba za su iya ba. saboda duk muka jawo yana da kyau lallai mu koma mu ci gaba da godiya wa Allah madaukakin sarki sannan daga ne Allah madaukakin sarki ke cewa wa baraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragad Allah sai buga wani misali yake cewa dangane da wata gari wadda sun kasance suna cikin aminci suna cikin jin daɗi da nutsuwa arzikinta yana zuwa mata a yalwace ta kowanne guri mai kil makani fa kafar bi al'umillah sai ta bijire wa ni'imar Allah madaukakin sarki fa adaka Allah Allah libasa ju sai Allah madaukakin sarki ya dandana mata tufar yunwa wal kaufi da tsoro ba wai haka kawai Allah ya musu da zalunci ba bi makanu yasna'una dangane da abin da suka zuci suna aikatawa idan al'umma ta zamanto in Allah ya bata ni'ima za ta bijire wa Allah in al'umma ta zamanto za ta samu abu ta dinga rena abin ta ce ɗan kaɗan ne to lalle wannan yana daga cikin abin da yake sabbaba Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wannan al'umma yunwa ya ɗora wannan al'umma tsoro ta kowane ɓangare saboda abin da suka yi kuma yana sabbaba azaba ranar gobe kiyama ga bijire wa ni'imar Allah Allah maɗaukakin sarki ya shelanta istadana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid lalle yana da kyau mu zama masu godiya wa ni'imar Allah dan haka abubuwan da muka noma na amfani Allah ka musu albarka dan haka wannan rena abin da muka samu mu janye shi da Allah mu janye daga harshen mu danga godiya wa Allah mu ce Allah mun gode mu gode kar mu zama to muna ce dan kadan muka samu wani an samu ya alhamdulillah kawai kai shiru kuma ka faɗi wannan har zuciyarka in abin ya kai sabon zakka mu cire mu bada zakka mu zuba mu Allah ido ba mu muke ci da kanmu ba shi ke ci da mu hadisi mai tsawo manzo Allah sallallahu alaihi cewa ya ibadi kullukum Allah yake cewa ibadi kullukum ari yace dukkanin ku tsirari ne illa man ka sautu sai wanda na tufatar da shi fastaksuni to ku nemi tufatarwa ta aksuku ku tufatar da ku dan haka mu nemi na Allah madaukakin sarki a cikin hadisin Allah madaukakin yake cewa kullukum ja'iu yace dukkanin ku mai wata ne illa man atmukum sai dai wanda na ciyar da shi fasta imuni atmukum yace to ku nemi ciyarwa ta an ciyar da ku wallahi ba iya noman mu ne kadai da dabara mu zaka ci da mu ba Allah ne mu ci da mu to mu roki Allah madaukakin sarki shi wannan aiki muka yi da sababi ya Allah mun yi aiki da sababi mun yi ga abin da ka bamu ya Allah mun gode Allah ka ciyar da mu kada ka zuwa Allah yi ci gaba da wasu ayyuka ka gani ko Allah ba zai buɗe ba don haka irin waɗannan yana daga cikin bijirewa ni'ima ta Allah madaukakin sarki wannan shine kashin kuɗi ba yau Allah ka ɗauka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ka albarkaci abubuwan da muka noma Allah ka bamu bazara mai albarka Allah ka raba mu da sharrin kaka'a Allah ka raba mu da sharrin kaka'a ka kare mu da sharrin bazara da yake tunkarowa nan gaba tahi zuwa wasu hada sabo a daidaita daidaita sau yana daga cikin sallah a daidaita sau